الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين إن شاء الله zamu ci gaba a suratul ankabut daga aya goma sha hudu wala kad arsalna nuhan ila qaumi bismillahir rahmanir rahim ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون أجيك من أيكي نوح يزوى متاننسا يزونا تشكنسو شكرا dubu ba hamsin sai tsufa na ya rike su suna masu zaluntar kawo kansu wannan ya biyo bayan karatun da muka yi baya wanda aka nuna cewa ba za a mutane ba sai an gwada su akwai gwaji duk wanda ya ce ya imani gwaji na biye domin ɗabi'ar hanyar kenan al'adar hanyar kenan sunnar hanyar kenan ba sake an gwada na baya tabbas kuma za a gwada na ƙarshe to akan wannan ne wannan magana ta zo an aiki nu alayhi salam zuwa mutanensa ya zauna cikin su shekara dubu ba hamsin yana kiransu kaga shekaru masu yawan gaske yana tare da su yana kiransu wannan dubu ba hamsin da an ce mana na wa'azi ne na wa'azi ne ba wai shekarun nuku kenan ba a rayuwarsa daga haihuwa zuwa mutuwa ba a na shekaran da ya a cikin mutane yana musu wa'azi a madada ka ba su imani ba wannan kamar lallashi ne kamar za Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa to karkai bakin ciki dangane da bijira wanda suke maka domin nuhu ma ya zauna cikin mutanensa shekara dubu ba hamsin yana kiran su dare da rana lailan wani hara sirran waje hara a cikin suratu nuhu duk yana masa wannan kira dare da rana a bayyana da a ɓoye wato ya je gidan mutum shi da shi ya masa magana ko ya fahimta ya bayanin ya bayanin kuma ya zo ya masu wa'azin baina jama'ati duk dai to amma duk da haka ba su imani ba to amma shi no ya dake ne daram akan addininsa kuma ya ci gaba da kira bai fasa ba kaga wannan wannan wannan da wuriya din ke hakanan al'amarin yake shi yasa ma ainihin sakamako na Allah ta'ala yakan zama dawwamamme ga mumini da kafir ga mumini ya san komin dadewa inda ya yarda ya riga ya sallama to zai ci gaba haka nan shi kuma kafiri in ya riga ya rantse ba zai imani ba ko an ba shi dam ba komin dadewa ba dai shi yasa sakamakon kowanne dawwamamme ne فأنجيناه أصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين muka tsamar da shi nu da mutanen jirgi wato inda mutane waɗanda ya ɗauka a cikin jirgi kuma muka sanya ta zama aya ga sauran mutane sauran wato ainihin ita wannan da yake safina abin nan an matunta ta da larabci wadda wannan jirgin ake nufi wannan jirgin sai aka bar jirgin ya zama aya ga sauran mutane su gane da cewa to lalle mu kan an tsamar da shi ne a jirgi domin ga dukan alamu kafin jirgin ruwan annabi nuhu ba san jirgin ruwa ba ko kuma ma Allah ta'ala bai bai hukumta cewa ruwa ma na iya daukan mutum ba don wannan hukunci ne na ɗabi'a wanda Allah ke yi wanda ya sa jirgi na iya ɗaukan ko ba a san jirgin ba amma yana iya wa ayi amma ba a san shi ba ko kuma ga dukan alamu ma ba dama ba jirgi da sai zama aka bar jirgi ya zama aya yanzu muna iya ganin jirgi a ruwa inda ba inda ba ainihin ba a bar cewa jirgi na iya daukan a ruwa na iya daukan jirgi ba masala to da an aka gaya mana labarin jirgin ruwan annabi no za mu kama waki to ya za a yi to ya gida karin gida za mu ce gidan katako ya hau kan roba ya nutse kila ma wasu ci ba zai taɓa yiwa ba kamar mutanen yanzu suna iya ganin ana hawan sama ana hawan iska an ba mu labarin annabi Sulaiman shi ma an kore masa iska hakan yana hawa kan iska da to kaga yanzu wannan ya zama ba abin mamaki ba kuma wa ibrahima id kana liqaumi ibudullaha wattaquhu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wani kuma misalin na dauriya baya ga na nuhu kaga tsawon zamani bai sa musu suka yi imani ba shi kuma nuhu bai fasa wa'azinsa ba ma'ana haka haka sunan ta gada ana daurewa to ne misalin kuma shine ibrahim yayin da yake ma mutanensa ku bauta wa Allah ku ji tsoronsa wannan shi ya fi muku alkhairi in kun sani shi kuma kaga ibrahim shi ma ramzi ne na irin wannan dauriya din yadda shi ma ya kira jama'ansa suka karyata shi har ma ta kai ma suka burga shi a wuta inna ma ta'buduna min dunillahi awsanan wa takhluquna ifka abinda kuke bautawa wa Allah ba gumaka ne kuma kuna kiran ƙarya ne wato ƙarya kuka yi da kuka ce waɗannan su ma iyayen giji ne nan nan mai sharhi ya kawo ta magana dangane da rayuwar nuku a cikin su shekara 950 shine 50 din ya ce hankali ba zai ki wannan ba saboda ka ya zama wajibi mu gaskata hakan amma sa illan wannan da mutanen zamani suke a yanzu suna cewa wai ainihin a wancan lokacin ba mutane da yawa ne shi ya sa akan daɗe tsawon rai akan yi tsawon rai saboda idan mutane ba su cika yawa ba an fi tsawon rai kamar yadda ya ce wa'insu masu tafsiri na zamani haka suke cewa irin wannan kawo illan wannan da ire-irensa ba zai inganta ba mutum ya karkata zuwa gare shi a wajen tafsirin wahayi don wannan wahayi ne labari ake bamu min ladin latifin khabir ba mutum ya zauna ya sa a nasa hankalin ya ga in bai da hankalin shi ba kamar ba haka bane bai dace ba wannan abin da ake gaya mana wanda ya auku ne Allah ya san haka ya ce a cikin kamus na kitabul muqaddas shine bible kenan da da larabci akwai shi da wani kamus da ake fassaran kalmomi da kuma wayansu abu yace no suna ne na samanci kalman samawa kuma abin da yake nufi shine raha hutu yace babansa ya ambace shi akan wallahu alam samanci ne yana nufin raha ko menene ne idan da nuku bai game da nuku da tana abin lura annan shine dangane da shekarun nuku yana kira wannan ba abin mamaki bane to tambaya ita ce mutanen ne duka su ma suna tsawon rai ne abinda muka fahimta shine ba lalai ya zama haka nan ba ba lalai ya zama mutanen lokacin suna shi shekara dubbai ne kafin su mutu amma tana iya haka ne wallahu alam amma dai abin da aka ce mana nuhu aka ba mu labarin to kuma a kisa ya nuna cewa su mutanen sun wuce karni bayan karni amma ba su imani da nuhu an ce ainihin uba in zai mutu sai ya tara yayansa ya ce musu ya musu wasiya cewa kansu ya su saurari nuhu shi ma ba mahaifinsa aka yi masa wannan wasiya shi ma kakansa aka yi ma mahaifinsa wannan wasiya wanda yake nufin karnoni sun wuruce amma shi an tsawaita masa rai wannan ba abin mamaki ba ne ana samun mu'ammari masu dogayen shekaru su daɗin gaske ba su musu Allah mai iko ne kan komi to wannan dai wato da yake kamar da wani ke cewa ba tarihi ake mana ba ba darasi ake ɗaukowa wato ababin dauriya ne da haƙuri cewa nuhu ya daɗe yana kira bai fasa ba su kuma su imani ba to haka kuma ibrahim shi kuma da ya ce mutanensa ku bauta Allah ku ji tsoronsa shi ya fi muku alkhairi abinda kuke bauta ma gumaka ne kuma kuna kirkiran karya ne da kuke cewa wannan ubangiji ka san su masu bautan gunki har sukan ce ma su ne maman bautan gunkin suka nuna mutane gunkin ma na magana amma wani ne zai maƙi a wani wuri sai ya magana din sai a ce gunkin ne ya magana kuma ana kawo hukunci ya yanke hukunci sai a ce to ainihin ana rikici ne kan wake da gaskiya sai a ce to a zo iyayen giji su warware matsala to sai wani ya sa hannu a buhu ya ciro kibiya ya ce to ta ce kaza saboda ka hukuncin iyayen giji ne mutum ya ce bai yarda ce to za ka ja da iyayen giji ne to amma shi mai yi wannan shi bokan da yake yin wannan shi ana iya bashi hanci ya ba wanda yake son ya ba gaskiya ko da mara gaskiya ne ba shi gaskiya tun da an ba shi hanci kaga tabbatan ƙarya suke kenan da suke cewa wa'annan iyayen giji har suke cewa su suke suke magana suna kuma samun mutane albarka su suke suke saukar musu da ruwa suke sa albarkan gona ya kyau in kuma baka bi su ba masifa za ta zo in wata masifa ta zo su ce to ai iyayen giji sun fushi ne to duk ƙarya kuke ke kira إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله رزقا واعبدوه واشكروا له waɗannan da kuke bauta ba Allah ba ba su mallaka muku arziki ba su suke arziki ba kuma yanzu yana ci abin da suke rayawa cewa arziki daga wayannan iyayen gidi ne in damina ta yi kyau su ce iyayen gidi sun albarkaci damina in damina ba ta yi kyau ba su ce ainihin iyayen gidi sun fushi da mutane ba su ba su abubuwan da ya kamata a ba su ba gashi nan sun sa damina ba ta kyau ba in an yi ambaliyan ruwa su ce fushin iyayen giji in wata musiba da ta auku su ce iyayen giji sun yi fushi ne in alkhairi ya samu to iyayen giji a dadada musu ke saboda kan aka yi ambaliyan ruwa sai a je a yi ta su abubuwa da su kulle da jefa musu yanzu wai ana ba iyayen giji don sai haƙura to wannan ba haka bane ba su ke ba da arziki ba ku bi da arziki a wajen Allah ku bauta masa ku gode masa don shi shi ne sababin da arzikin ku shi ya cancanci godiyan ku ba iya ingiji ba ilaihi turja'un ya zuwa gare shi za a komar da ku bayan kuma kun mutu za a tashe ku daga matattu ku koma ga Allah wa in tukazzabu faqad kazzaba umamun min qablikum in kun qaryata wannan yana yana cikin jimlan abinda abinda Ibrahim yake ga mutanansa in abin ku qaryata ni ne kan wannan sakon da nake ga muku to ai al'ummu kafin ku da yawa sun qaryata kuma kafin Ibrahim an qaryata manzanni daban-daban to gashi kuma yanzu kamar nuku ya riga ibrahim wa ma'anar rasuli illa balagul mubin ba abin da ke kan manzo in ban da isar da sako mabayyane shi na sai isar da sako ba yana tilasta mutane su imani bane ana gwada su ne su zaɓi na zaɓa in sun imanin to imanin ya amfane su in sun kafirci kafircin su zai cuta na manzo kenan so da idan idan mutane ba su imani ba sai su ga kamar gazawan ko manzon ne ko bai sami iya iko ne ba amma gazawan mutane ne ba gazawan manzo bane su manzanni duk sun aikin su iri kuma duk sun sun gabatar shi ne isar da sako amma an so mutane ya bambanta wani wuraren kaɗan sun amsa wasu kuma karancin ya fi tsanani wasu kuma da ɗan kima sun ansa wasu ma har addini ya tabbata amma manzo yana tilasta mutane shi na su isar da sako to sai bayan wannan kamar ga dukan alamu wa in tukazzabu fa karkaza gumun min qablikum wannan maganar ibrahim ne wa ma ala rasul illa al balagul mubin yana iya zama shi ma maganar ibrahim ne yake ga mutanen su to amma abin da ya biyo baya an shigo da wata magana wadda ta fita daga cikin jimlan abin da ibrahim yake gaya wa mutanensa kamar anan allah ta'ala shigar da magana ne yana masu mutanen da ake musu wa'azi da kissan nuhu da ibrahim da ainihin su ɗauki darasi sai yake cewa awalam yarau kaifa yubdu'ullahu wal khalqa thumma yu'idu su ba su gani to suwa ne yawa ake magana kaga wannan wannan maganar Ibrahim ne ga duka alamu mun shigo da magana ne to su ainihin da ake ma wa'azi suke bijira nan ba su ganin cewa ba su ganin yadda Allah ke faran halitta sannan ya dawo da shi inna zalika ala Allah yasir wannan a wajen Allah sassauka ne yawa halittar farko muna iya ganin shi muna iya gani da idanunmu mun ga halittar farko amma ba mu ga dawo da shi da idanunmu amma za mu iya ganin shi da hankali domin wanda duk ya rayar ya matar to zai mashi sauki ya sake dawowa da rayuwa da tun da mun ga rayuwa da idanunmu mun ga kuma mutuwa amma mun ga tashi bayan mutuwa hankalinmu ne zai nuna mana wannan to muna iya cewa ma ta wata fuska ma mun sha ganin ma an mutu an tashi din ai tun da baka ganin shuka bai maka kama da kabari ba zaka ga mutum ya ji ya bizne matacce ba kuma sai ya fito da rai ba ganin da can busasshe ne amma sai ya dawo da rai sannan kuma ya sake bushewa sannan ya sake tasowa da rai wannan a rayuwan itatuwa da ciyayi da sauransu duk muna gani kamar yadda Allah ta'ala a wurare da dama yake bada misali da raya ƙasa matacciya zaka ga busasshen ƙasa man an yi ruwa sai ga ciyayi sun fito ashe akwai busassun iri matattu a cikin busasshiyar ƙasa din to na'am ba mu ga mutane sukan tattaso ba ba mu ga mutane sukan tattaso ba amma hankali zai riske wani cewa ba abin mamaki ba ne ballantana ma a wa'yansu ma sun ganin ma idanunsu wasu sun ga an tada matattu kamar kisosin da aka babba mu daban-daban a cikin alkurani na raya matattu kamar alamtar ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadar al-maut fa qala lahum Allah mutu thumma ayahu aw kal ladhi mara ala qaryatin wa hiya qawiyatun ala rusha qala anna anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mawtiha fa mata wallahu ma ta amin thumma ba fa ga sunan ga sunan alkurani fa akhdarhum wanda kuma su mutanen musa musun saba'in din nan tsawa ta kan musu suka mutu kuma aka tashe su kuma ba su naku min ba da mawatu kuma la'aza kuma ta shukuru to kaga wa'annan su idanunsu ya gani mutumin da ya mutu da kansa ya ga kuma ya tashi ya ga ya mutu ya kuma ya tashi to wannan an ba mu labari ba mu shakku dangane da wannan saboda haka dawo da halitta an gani kenan ko da hankali ko da ido saboda haka maganar da Allah ke cewa awalam yarau kaifa yuzi'u Allahu al-halqa thumma yu'idu ba su ganin yadda Allah ke faran halitta kuma ya dawo da shi sai mu ce ganin ganin ganin ido da hankali ma muna iya cewa haka inna zalika ala Allah yasir dawo da halitta su sauka ne wajen Allah tunda shi ya fara halittar tun farko da alhali babu qul siru fil ardi fanzuru kaifa bada al-khalq to ku kace ku tafiya a ƙasa ku ga yaya ya fara halitta wato in in kuka yi tafiya a ƙasa za ku ga aja'ib daban-daban za ku ga an halicci wa'yansu mutane daban-daban sun wuce kamar ba a yi su kaga an fare su ɗin kenan za ka ga kangaye na gine-gine hamshakan gine-gine ba kowa kaga ainihin hamshakin katanga da gine-ginen da mutane suka zauna yanzu babu su wanda yanzu ba mu irin wannan ginin mu kuma ka tambaya sai wa'yansu ana da labarinsu a ce maka al'umma kaza ta zauna a nan sai kaza sai kaza amma yanzu ba ta da yake suna tafiye-tafiye suna wuce kan gayen gine-gine kuma mutum ya tafiya a ƙasa zai ga irin wannan masu zuwa wuraren tarihi na yawon bude ido sukan ga alja'ib da yawan gaske na al'ummun da suka gabata kamar ba a yi su ba sun wuce kaga ibtida'il khalq kenan to wayannan an yi su amma sun wuce to thumma Allah yunshi'u an-nash'ata al-akhirah sannan kuma Allah ta'ala zai fari wani tashi kuma na biyu tashi a tashi daga matattu kaga da wannan wannan inda kaga wa'in alama inda aka halaka mutane daban-daban kasan sun wuce wannan kasan an yi su sun wuce ko yanzu kake tafiya kaga kabari ka duba kuma ka ga dogon kabari ne ka san na wani mutum ne ko ba dai yanzu ma ana tattono ana tattono kaburbura ma a ga kasusuwa har a gwaje-gwaje a ce wannan shekara kada wannan shekara kada to na wannan yana nuna sun rayu sun rayu wani zamani sun wuce to kuma Allah mai iko ne kan ya sake farar da wata sabuwar halitta din a sake wani rayuwa din inna zalika ala allahi inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne kan komai Allah mai iko ne kan komai kan ya iya dawo da wannan halittar da ya wuce yu'adhibu man yasha wa yarhamu man yasha wa ilayhi tuqrabun yana azabta wanda ya ga dama ya ji tausayin wanda ya ga dama kuma gare shi za a komar da ku za a juya ku kenan juyawa juya ku a komar da ku kenan ya zuwa gare shi wato bayan kun rayu a doron ƙasa bayan wani lokaci zai zama baku kun mace sannan kuma wata rana sai a taso to a nan akwai rahama akwai azab akwai rahamar Allah akwai azabar Allah wanda Allah ya so da rahama ya masa rahama wanda ya so da azaba ya masa azaba amma yanzu ya yanke mana hamzari akan cewa ga sako abi in kana son rahama ga hanyar rahama in kuma ka kyanya azaba ke wasu su imani su dake su ne wa'anda Allah ya so da rahama wasu su kangare su ne wanda ya so da azaba ne tana yawa ka ce to wannan yana nufin in an je lahira kawai za a za a datsa ne kawai a ce wannan an ga dama azabta su wannan an ga dama su rahama saboda haka mutumin kirki ma sai ya faɗo a wanda za a yi masa azaba mutumin banza kuma ya zama cikin wanda za a yi masa rahama a wannan ai ya saba hankali wanda Allah ya so yin masa rahama shine wannan da ya ji gargadi ya amsa wanda ya so ma azaba shine wannan yanda ya ji gargadi ya ki to ta ina Allah ya so sai mu ce sun da shi wannan ka'ida sun da shi wannan ka'idan haka ya so an gane abin da nake nufi shi ya ka'idan da ta sa mutum yana iya imani ko kare imani wannan ka'idan bai yi ta ga mala'iku ba a cikin mala'iku akwai wanda yake imani akwai wanda yake kangarewa babu to da yayi mutane shigen irin haka na to da su ma sai su zama suna yin abin da Allah ya umarce su ne kawai ba ba za su iya saba ba amma sai yi su su da wata manufa ta daban su zai gwada su su gwaji za a yi masu wanda mutum ya sa hankalinsa da Allah ya masa ya yi imani kuma ya aikin kirki to haka Allah ya so ba yana nufin wani mutum yana son ya imani sai Allah ce a shi bai so shi da imani sai kangarar da shi ba haka bane wannan ya saba ma hankali abin nufi da haka Allah ya so haka Allah ya so ya gwada mutane da aljannu da mutane da aljannu ana gwada su ne amma ba a gwada mala'iku su mala'iku ba su sabawa Allah ba ma a gwada wa'yansu sauran halittu kamar rana da wata da taurari duk ba ba su damar su su iya canzawa ba sai abin da suka ga dama ba su suna yin abin da aka umarce su ne kawai ba su sabawa to amma mutum shi an ga daman Allah ya ga daman ya ba shi zaɓi ya kuma kyale shi da hurriyan ya zaɓa ko abin da ransa ya ga dama ya yi to ba kaga kaga ganin daman Allah din ke ba yake nan bai Allah sai mu ce aslama to amana fa to wannan shine wannan inda yaji gargadi yaki to ta ina Allah ya so sai mu ce sun da shi wannan kaida sun da shi wannan kaida haka ya so an gane abin da nake nufi shi ya ka'idan da ta sa mutum yana iya imani ko kare imani wannan ka'idan bai yi ta ga mala'iku ba a cikin mala'iku akwai wanda yake imani akwai wanda yake kangarewa babu to da ya yi mutane shigen irin hakan to da su ma sai su zama suna yin abin da Allah ya umarce su ne kawai ba ba za su iya saba ba amma sai yi su su da wata manufa ta daban su zai gwada su su gwaji za a yi masu wanda mutum ya sa hankalinsa da Allah ya masa ya yi imani kuma ya aikin kirki to haka Allah ya so ba yana nufin wani mutum yana son ya imani sai Allah ce a shi bai so shi da imani ba sai kangarar da shi ba haka bane wannan ya saba ma hankali abin nufi da haka Allah ya so haka Allah ya so ya gwada mutane da aljannu da mutane da aljannu ana gwada su ne amma ba a gwada mala'iku su mala'iku ba su saba wa Allah ba ma a gwada wa'yansu sauran halittu kamar rana da wata da taurari duk ba ba su damar su su iya canzawa ba sai abin da suka ga dama ba su suna yin abin da aka umarce su ne kawai ba su sabawa to amma mutum shi an ga daman Allah ya ga daman ya ba shi zaɓi ya kuma kyale shi da hurriyan ya zaɓa ko zaɓin da ransa ya ga dama yi to ba kaga kaga ganin daman Allah din ke ba yake nan bai tun da haka Allah ya so ya gwada mutane wa ma antum bi mu'jizina fil ardi wala fis sama ku kuma ba masu gagara bane a ƙasa ko a sama ba za ku gagara Allah ba kamar anan doron ƙasa ku gagara ku ce kun ki ku mutu kasan kasan wani abu da mutane duk tun kawo masu ta kawo kuma sai ka ga in aka je jefa musu dan abu dan kankani sai su kasa su kasa su gaza yin wani abu kamar yadda namaru da aka jefa masa sauro sauro ne ya shiga masu hanci ya ku dinga kururuwa shi kenan sai ya mutu dan alamun dan adam ta ɗauro baka a cikin magana mirin baka aini yana cin abinci wani lokaci kawai sai ya shaƙe sai kuma ya zama mutuwa ke ɗan ƙanƙanin abu sai ya kashe shi sarɗan ɗin nan wannan sarɗan kansa wani ɗan abu ne kamar ana ce mai sarɗan kaguwa ɗan ƙit amma in ya cinye shiga ciki sai sai ya cinye shi ba kuma magani sai dai a gutsara wuri in ya kama hannu sai a gutsara hannu in ya kama kafa a gutsara kafa in ya kama makogoro fa ba inda za a gutsara kuma sai a jira lokaci to kaga dan abu kankani sai yi masa kun ba zai san ba yadda za a bai zai gagara ba ba zai iya gagara ba a doron ƙasa ko yana gagara ne in yana gagara to ya gagara mana ya ki mutuwa kamar fir'auna da ya dinga ya ce ana rabbukum al'ala ma alimtu lakum min ilahin ghairi la la intahadha ilahan ghairi la aj'alannaka min al-masjunin kaza kaza yace irin wayannan ايش اليس لي ملك مصر وهذه الانهار تجري ام انا خير ام انا هذا الذي هو مهين يتعير ما ان ذا اكا kyale shi ran da ran sai gashi yana kiran abu to ran nan ya ga ya ga ya ga garuruwa ya gagara ba to kaga fir'auna kin haka kuma zaka ga yanzu ma ko da shi muka da nake ce muku ba kullun sai a ta ga mana fir'auna ba muna da fir'aunonin zamani za mu ga waɗansu janarori manya-manya za ka ga wani janar jirgege yana ta abubuwa yanzu sai ka ji rage ja an tafi kamar ba a yi shi ba da da ku ana wuce wani wani wani wani ana ta mangara mutane ga janar mai bindiga na ba da sarari sai ka ji rage ja sai kuma ga an kara mai wasu kuma abin mamaki sai ka ga wai Allah ya ji kan shi ashe an san da Allah din to ka gani amma to haka na al'amarin yake ba za ku gagara ba a doron ƙasa da za ku gagara ne to da ainihin sai ku abin da ku ga dama tun da kun gagara Allah ɗin sai ku ce kun iku mutum kamar duk ka'ida da har dokokin ɗabi'a ma ka saba mata in ka isa ka saba ma dokokin ɗabi'a din kamar ka ce ba za ka tsufa ba ba za ka mutu ba ko ba za ka ci abinci ba ko ba za ka rasa komi daga gaɓaɓunka ba ba za ka iya wannan ba to haka kuma lanta kuma a sama to a sama kuma za ku gagara ne idan aka taso daga matattu ka isa ka ce ka ka taso din a ce kiyama a ce menene ki kaje kiyama ka ce ka gaskiya ba ka taso ka fasa taso zai yiwu to kai da baka da ka zaɓi su menene naka na girman kai da ma za ka iya cewa ainihin to oki ka ji cewa gobe kiyama akwai azaba to amma ba za ka je kiyama ba a nan duniya za ka abin da ka ga dama amma an taso za ka taso inda za ka iya yin wannan ko kuma in ka taso din za ka danna a guje ka je ka tsira a wani wuri wa malakum min dunillahi min waliyin wala nasir ba ku da wani waliyi ko mai taimako in ba Allah ba za ku yanzu Allah da kuke ma gaddama kuke masa taurin kai za kuma ku koma gare shi kuma za ku sadu da ne sai yadda yi da ku ba wanda zai kwace ku kuma wajen shi kuma za ku nemi abin a ceto ya cece ku to ya kuma za ku mishi taurin kai والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم waɗanda suka kafirce da ayoyin Allah da gamuwa da shi ba su fatan ba gamuwa da Allah ya dame su ba kawai duniyan kawai suka samu gaba ula'ika yasu min rahmat wayannan sun yanke kauna daga rahama ta inji Allah yasu kawai su duniyan kawai ko suna masu furuci da wannan ula'ika lahum azabun adi ko wayannan suna da azaba mai radadi wasu daban mamaki a rayuwar duniyan nan suna furuci da wannan ba a tarihi ba a yanzu a tarihi sai a baka labarin Abu Jahal yayi taurin kai fiye da na Fir'auna ko Huyay bin Ahdab shi ma yayi taurin kai duk wayannan sun zamani da wannan manzo su ne kafiran zamaninsa ku yi bin ahbab wanda aka zo za a fille masa wuya a madina ya dubi mutane ya dube su aka ya ce la ba'asa dama bani isra'ila wannan kaskanci da walakanci ya ɗora kansu dole haka Allah ya rubuta musu kuma sai ya dubi manzo Allah ya faɗo ta magana maras daɗin ji ya ce masa wai bai yi bakin ciki ne ba zan faɗa a sigar kamar ni nake faɗa ba yadda ke faɗa ya ce bai yi bakin ciki da gaba da shi ba bai yi bakin ya yi gaba da annabi ba haka yi gama annabi sannan ya zauna aka fille masa wai to kuma ka ko shi kuma abu jahal kaga inda yake ce a lokacin da ibn mas'ud ya gan shi a cikin gawawaki bayana da sauran da yace musu kai imani man sai tun da dula mahalarta yanzu mutuwa za kai kai imani kaga sai ka cika da imani sai ce ya buɗe wawaran bakin sai ya ce baya son muhammadu shi ba zai saba imani har ya ce mai ibn mas'ud wai a gutsara kansa a soka amma shi a daga dun duniya ta san cewa ya mutu wajen kare gumakansa to akwai masu taurin kai irin wannan ko fir'auna bai wannan ba da fir'auna da ya ga mutuwa shi ya shi ya ce ya musulunta to a yanzu zancen da muke akwai masu faɗan wannan suna cewa su sun san ba su da rabon layi ba abin da ya dame su an ce wani wani yana son ya shiga siyasa wani mutum to shine nan sai aka ce a kai shi wajen madugun yan siyasa aka kai shi wajen madugun yan siyasa na garin su aka ce yana son ya shiga siyasa ne wannan an yi a wannan zamanin ne ba da ba ya ce kana da kuɗi ya ce eh yana da kana da nawa ya faɗa ya ce a lalle kuɗin ka ya saka shiga siyasa to bari ga maka sharuɗan da sai ya ce mishi za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi kaza ya lissafta mishi sai ya ce to ai wannan wayannan da aiki ayyukan yan wutan shi wannan ya ce masa wace maka a cikin yan siyasa akwai ɗan aljanna in za ka yi ka yi to wani kuma ya je wajen malami ya mishi addu'a yana son ya zama minista ya ce yana son a bashi minista ya ce malami ma addu'a sai shi mai malami addu'a sai ce wannan alheri Allah ya ba sai ce a malam kar ka ce alheri ba alheri ba ni dai ka ce Allah ya bani kawai in ka ce Allah ya bani alheri ba zan samu ba saboda ba alheri ba shi a kansa ita na ce duk wanda ka ji an ce maka ya zama ya riƙe wannan mukamin sai dai ya ce ya sha a duniyarsa amma ba wani alkhairi a ciki amma yana so ya ce yana so a bashi da shi da ya mashi addu'a Allah ya bashi kawai amma ba su kar a ce mashi alkhairi don an ce alkhairi Allah ya san alkhairi kuma ya san shi alkhairi ba karshen sa Allah ya bashi alkhairi to shi kuma alkhairi yake so kila wannan ya ji kisan wanda suka nemi Allah ya ba su alkhairi ne sai suka mutu don Allah ya ba su alkhairi lahira to shi ba wannan yake so akwai wasu ƙwaro suna magana da da fatan bakin su sarai su da dukkan faraha farahatan su faɗa su ce su sun san ba su da rabo lahira ko haka ya zo su ma juna izgin ana magana ana ba da labarin daɗin aljanna sai wani wani basha da baki zai ce sai wani ya to ai kai kai ka ji daɗin naka nan ce wasu kan ce ma ba su da rabo lahira a nan ne za su ci duniya su kawo to irin wa'annan sun yanke kauna ga rahamar Allah kir wanda wa'annan mutane ba su san ba su san lahira ba san lahira ba sun dauka kaman an je lahiran ma za a dawo nan duniya ya ko wani dan siyasa shi ma a Najeriya nan yake cewa washi da da ya ji kunyan duniya ga yara ya ji na lahira to kuma sai ya ji kunyan duniya to kaga saura na lahiran ke ya ji duka biyu ke to irin nan ula'ika ya isu min rahmati wa'annan sun yanke kauna daga rahmata ba su fata ko ula'ika lahum azabun alim irin wa'annan suna da azaba mai radadi fama kana jawaba qaumihi illa an qalu mun dawo kan maganan ibrahim yawa kamar da ke ce muku wannan maganan ta shigo ne jumla mu'tarrada ta shigo ne kamar ana wannan manzon yana an ce mai mutane gargadi da wannan to amma ma idan muka ce duk wani yana cikin jimlan wa'azin ibrahim ga mutanensa duk bai ɓaci ba ko ba lura ba duk yana iya hakan sai zama duk waɗannan yana cikin jimlan wa'azin da ibrahim ya ma mutanensa kuma yana cikin jimlan abin da aka gaya ma wannan manzo dunye shi ma ya ma mutanensa wa'azi da shi don yanzu gashi an koma maganan Ibrahim fa ma kana jawabu qaumihi illa an qalu qtuluhu aw harriquhu fa anjahu Allah min an ba abin da ya zama an suwan mutanansa shi mutanen Ibrahim bayan ya ga musu hujjoji cewa Allah ke azurtawa ku bi arziki wajen Allah Allah ke bada mulki ka bi arziki wajen Allah bi mulki wajen Allah ne ba ba tsafi ke bada mulki bayan ka jarire ke bada mulki ko shan jini ko miyagun ayyuka ko cin naman kura ko abin da ya kama duk wa'annan ba za su tsina na maka kalmi ba wahayin shaidan ne Allah ne ke bayarwa bayan ya kakkafa musu hujjan cewa Allah ke azurtawa ko su bauta masa ne su bi arziki wajensa kuma za su koma wajensa kaga wannan irin wannan irin wa'azin ya kamata mutum ya wa'azu ne ko ya kamata mutum ya wa'azu sai ga cewa to yanzu wannan ya ga mana gaskiya ne kuma in muka bi shi mun tsira duniyar mu da lahirar mu bi shi mana to ina me an so jama'ansa illa an qaluqtuluhu aw harriqu sai suka ce ku kashe shi ne ko ku kona shi ne an so kenan wato wannan kuma shine an suwan jabberai na da da na yanzu idan suka ji an gaya musu gaskiya maimakon su hankalta sai su ce a kashe mai faɗan gaskiya saboda mene idan wannan abin da yake faɗi gaskiya yake faɗa kuma in aka bari ana ji jama'a za su yarda saboda haka su kuma to yanzu ya za su yi to mu mai ƙarya mu ce ƙarya yake mu shishirya mu kuwa sai mu kautar da mutane su ce ka aiko mun yi wannan da ne gaji za su gane sai ce domin ne abin ya ce kashe shi kawai za a yi a hutu in ba shi shi kenan mun hutu wannan shine a musu wannan da da na yanzu duk tsawon tarihi haka nan ne muhammad kullu ummatin bi rasuliha la ya'khudhu ba ba wata al'umma da Allah ya tura mata manzo face ta yi ta yi aniyar ta kashe shi to kuma wannan shi ne sunan azalumai har ya zuwa yau duk lokacin da mutum yau yake wa'azi sai su ga cewa kai ya kai ya kai wannan aka kyale talakawa suka ji za su gane sai a ce to me kamata sai a ce a kashe shi saboda ka san ragage ba su da ba su da wata wata hanyar za su ɗauka wata hanyar za su ɗauka sai na ragwanci za su kisa to na mamaki fir'auna ma ya fi su kuma ki zaro ni a katul musa wa laidai rabba inni akafu an yi baddila dinakum wa an yuzira fil ardi fasad a wata ruwaya a wata qira'a wa an yuzira wa ta qira'a aw an yuzira fil ardi fasad yace ku kyale nin kashe musa din nan waliyad urabba yana yin daukan ya ya kyale wannan ubangijin nasa ko ya kira ubangijin nasa ya kwace shi ni fa ina jin tsoron kar ya canza muku addini an yi badila dina kuma canza muku addini addinin da aka yi gada iyaye da kakanni wannan wa'azin da yake jama'a kuma zo su raja masa a koma sabon addini wa an yuzira fil ardi fasad kuma ya dora barna a kasa ya bayyana barna a kasa duk alalace duk a lalace a daina bautan gumaka a shiga tauhidi a daina sako a zo ana yin aikin kirki an lalace kenan eh mana a ibarar lalatacce in an gyaru an lalace ne to amma kuma fir'auna duk da haka ya ba musa dama sai da ya ga amma daman da ya bashi ya bashi da nufin ko zai kure shi ne sai bai yiwu ba sai musa ya yi nasara to shine sai ya birkice yi wa'azin yi wa'azin ya ga wa'azin ya kiwa kun shi ma fir'auna ya yi wa'azi ya ta wa'azi ya ce ma'urikum illa ma'ara wa ma'ahlikum illa sabila rashad wai fir'auna ne yake shida da mutane za ta barki ne da ci to shi kenan bayan wa'azi bai yi ba to sai barazana to shine nan aka umarci Musa ya fita shi kuma ya bi shi to kun ga sunnan kenan ainihin amma lalle fir'auna ya dan saurara ko ba lura ba ta wata ibara kamar da ji wani malami ya cewa gaskiya shi fir'auna nan ya fi mafi yawan shugabannin duniya na yanzu demokradiyya ya fi su demokradiyya saboda shi wani shugaban ƙasa ne a yanzu zaka je ka ce masa abin da yake ba daidai ba ne ya ce to a yaja rana a zo a yar ƙuri ya ce kai ka sa ma rana a yi nan take kawai zai ce a ji a fille masa wuya saboda ka ta wannan duk da shi fir'auna shi ma ya taurin kai amma shi akalla ya saurara ma Musa amma dai sunan kwara ɗaya ce ita ce a kashe shi kawai shi kuma suka gaya ma Ibrahim illa an qaluqtuluhu aw harqu suka ce ku kashe shi ne aka ce to ma an kashe shi kawai ai shikenan kamar mutanen da makaranta baya mutanen salihu suka mutasatu suka ce za su yi sadadadab ne ba a sani ba su je gidan shi da daddare su kashe shi su ce su ba san wanda ya kashe shi ba to su ko wannan sai suka yi tunanin cewa ai masa kisan da zai zama darasi ga kowa kar ya ɗauki wannan tabarki irin na ibrahim suka ce da za a tara wuta ne a hatsa itatuwa ne a hasa wuta a wurga shi a kan idon kowa a tara kowa da kowa ya gani ya kone kurmus a ce to duk wanda ya irin abin da ibrahim ya yi abin da za mai masa kenan to daga nan sai kowa ya ji tsoro sai a ci gaba da addinin da aka gada iyaye da kakanni saboda suka hasa wuta suka girgiri suka wurga shi da majejjewa duk akan idon mutane Allah ta'ala ya tsamar da shi daga wuta fa an jahu Allah minan nar Allah ya tsamar da shi daga wuta inna fi dhalika la ayatin liqaumin yu'minun a cikin wannan akwai aya ga mutane masu imani kun ga an ce masu imani akwai aya na'am akwai imani ga akwai aya ga kafirai amma hasatan wannan an ce ga masu imani kun san kafiri mai yiwa in zai dauki aya zai ga cewa ashe baya da suka iya da bayan bawan Allah kamar yadda wayancan ba su iya ma Ibrahim ba ko to amma ba shi ake magana kai nan ana magana tun da wannan wannan sura tana magana da wuriya ne ana sai aka ce to ku mu ne wannan aya ce gare ku kaga yanzu a hasa wuta a hasa wuta a wurga mutum a cikin wuta din kuma wutan tana da zafinta amma Allah ta'ala ya ce mai wutar ta zama mai sanyi mai ni'ima ga Ibrahim wato idan da Allah ta'ala ya mai da wutar nan sassanya maimakon zafi to da ya bi zama abin mamaki saboda al'adar wuta kuna sai zama da ta zama tana tana da sanyin daɗi da ya maishe ta kowa ya ta ji wuta gashi tana ci kana ganin rashin rigirgi yana ci amma kuma kowa ya ji wani sanyi mai daɗi wani wasu haka haka to ba haka Allah ya yi ita wutan tana nan da zafinta har ma ta kona wasu daga cikin su halashe su sun mutu amma shi ibrahim ita sai tana mashi sanyi sanyin daɗi bar da wasalama ka san wannan ya fi mamaki ko ka san a juya wutan ta ta daina zafi yana da ban mamaki to a batta da zafinta amma tana ma wani sanyi shi kuma ya fi ban alajin abin da aka yi to wannan aya ce ga duk mumini wanda ya imani ya dace kawai a tafarkin Allah ya sallama ya zuwa ga Allah halas karka damu ba dai barazanar da aka shaka bane da ke kawai karka damu ko dai Allah ya tsamar da kai in bai so a kashe ka ba ko kuma a kashe ka din ya zama ɗaukaka gare ka duniya da lahira su kuma nan su sami abin da su samu bayan kashe ka kowanne idan husna yi kowanne daidai bai kamata ka damu ba tunda akwai kisan ashabul ukhdud an jefa su a wuta din amma sun shiga wutan kudu an wurga su an sa an haƙa rami an hasa wuta an wurga su ɗaya bayan ɗaya kuma in an wurga su din suna ƙonewa ƙurmus har ma cikin su ya diga a ji tus su kuma ainihin wayanda suke wurga sun suna ta dariya suna ta dariya suna shan giya suna buga kafa in sun ji tus su kece da dariya sai to yau ina ubangijin naku ashe duk wanda aka wurga shi din nan yana yin haza kawai sai ga kawai ya dara a aljanna ana barka da zuwa barka da kai sai ga kawai su ko nan wawaye suna ta ihu suna ta ife ife wasu kona shi sai ga shi yanzu shi ke an raba shi da masifan duniya ya koma jin daɗin dindin ta kai jin shi kawai nama mutanen za su sani to bayan sun gama kona muminin su kuma azaba ta zo musu suke na aka halaka su kago zuwa jahannama kuma to kaga wannan tsamar da ibrahim daga wuta aya ce ga mutane da suka imani cewa ku dake ne ku daure ne wuta in dai tana murubi ce ko ma tana da zafi to ba laifi a shiga ba ta kai zafin jahannama ba ko da za a kona mutum da wuta kuma ko da zai ji zafi din to sassauka ne a bisa azabar wuta kancin mutane ainihin so ainihin su sani ba za su iya ba mu tsoro da azaba ba in suna da jahannama jahannaman nan kuma ko ta kai zafin ta Allah ta'ala to mun yadda mu shiga jahannamar su saboda jahannamar su za ta kare jahannamar Allah ko tana dawama to jahannamar Allah ta'ala muke jin tsoro ba jahannamar su ba ballantana ma yanzu su jahannamar ta su sai a ɗore ka sai a turo maka sauro su cije ka shike ya kan jahannaman ke ba su da jahannama irin ta Allah ya kan jahannaman ke ba su da jahannama irin ta Allah وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا شي إبراهيم كان عليه السلام annabi ibrahim ana girmama shi duk sauran annabawan an ambace su akan ce kamar ka ce nuh sai ka ce ala nabi na wa alaihi salam salih sai ka ce ala nabi na wa alaihi salam amma ibrahim alaihi wa ala nabi na salam sai an gabatar da shi ya ce abinda kuka rika ba allah ba na abubuwan da kuke bauta ma mai kwansa gumaka mawaddata bai nukun filayatin duniya soyayya tsakanin su kwarayon duniya wato kuna son juna kun haɗu kuna ƙaunan juna akan wannan ibadan da kuke kasa idan suka haɗu nizamin su ya haɗu akai akai jam'iyoyi akai akai hukuma akai akai komi akai in ka bi wannan nizamin sai ka sami ɗaukaka saboda duk ma'aikatan son ka ce kai wani ai lallai shi shi kam lallai mai biyayya ne yana bi tare da nizami kuma yana kyautata ma nizami saboda ka sai cika jiyan abin to suna ƙaunan juna akan bautan wani Allah a nan duniya to amma a kiyama fa kuma yawmul qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da sannan kuma ranan kiyama za ku kafirce ma juna ku tsine ma juna gashi anan kun haɗu kuna ta son junan ku akan bautan wani Allah gobe kiyama kuwa wannan masoyaran nan za su zama makiya sai masu takawa alakin lawa yau ma'izin ba'aduhum da ba'adin aduwun illal muttaqin a ranar masoya masoya a duniya wanda suka haɗu suke son junansu a nan akan sabo to gobe kiyama za ku zama sadu akan kiyayya ne sai kin juna ya kafur ba alukun ba kamar da makaranta wani za su kafirce ma wani juna za su ce haula ilazina a gawaina a gawaina hum kama gawaina ta barra ana ilaik ma kano iyana ya abudu wanda a can nake bayani cewa kaga ya nuna mutum ake bauta maki domin gunki shi sandadaren abu ne bai ma san ana bauta masa ba saboda ka hakikanin wanda ake bauta ma shine wanda ya umarni a bauta to da wanda ya umarni a bautan da wanda suka yi bauta in suka haɗu gobe kiyama me za su yi za su so juna sai bara a ga juna shi wanda ya umarni da ibada ya ce shi ba shi ne ba ce ba roci ya ce iya laka da awa su sun yi su kuma su ce su tsine masu ce shi ya janyo su ma tsine masu a ta tsine ma juna gaisuwan yan wuta ke tsinuwa wannan ya tsine ma wannan wannan wannan ya tsine ma wannan na farko su tsine ma na karshe na karshe su tsine ma na farko wannan su kuka ga ku kuka kawo mana wannan abin su kuma ku tsinannu ne Allah tsine muku sai ku ma da muka kawo ko ka bi ai ba kun bi ba kun ba mutanen kirki bane ba kun bi mu bane da muka kawo lalacewan ba kuma kun bi ba kun lalace kuma tsinannu sai a tsine mu juna wama wa kumun nar makoman ku kuma wato dukkan ku da ku masu bautan da wanda ake bauta ma da masu umarni da bauta to da masu umarni da abauta wani Allah da masu yin bauta wa malakum min nasirin ba kuma da ba ku da mataimaka ba wanda zai kwace ku haka ka san idan kana cikin azaba ya zama akwai wani koda tausayin ka yake ji to yana sauƙaƙe maka azaba ne da ainihin za ka yi rashin lafiya mutane su zo gaishe ka sai ka ji daɗi har sai sauƙaƙe maka zafin ciwo ne ko kuma wata masiba ta same ka a zo ana jajanta maka sai ya sauƙaƙa maka masiba ne to balantana kuma ka sami masu taimaka maka kuma kamar in ka shiga wani hali ne zai kuma ana ana kokarin a tsamar da kai to sai ka ji daɗi to su ku a lahira ba haka bane ba wanda zai ji tausayin ka ba wanda zai ji tausayin wani a lahira sam yan wuta ya junan su ba su ji tausayin juna ba bal yan aljanna kuma ba su ji tausayin su mala'iku kuma ba su ji tausayin su ba mai jin tausayin su shi ko rashin jin tausayi din nan ya mafi tsananin azaba fa amana lahu lut sai lut alaihi salam yayi imani da shi ruwayoyi daban-daban nan nan ya ce wa ibn akhi ibrahim haka ya ce ana dan dan uwan ibrahim ne amma a tibiya na shehu taifa na karanta ya ce malamai duk sun intifaki akan dan yar uwansa ne saboda haka shi ibrahim kawun lut ne haka yake duk ya yi ruwayoyi da yawa sun sun tafi haka haka akwai kuma ruwayan da yake cewa dan innan ibrahim ne ma'ana da irin abin da muke ce mai yayan mata da uwar ibrahim da uwar lut uwar su ɗaya ubansu ɗaya kuma mai yiwa ma wannan ya fi kama domin shi ibrahim din nan ana ce masa dan azar ne ta fuskacin cewa azar uban mahaifiyar ibrahim kuma sai girma a dangin nono saboda haka sai aka kira shi babansa an aka lura abba ake ce masa akwai mace tsakanin ab da walid walid in aka ce walid mahaifi ke uba kuwa yana iya zama dan uwan uba ko kuma duk wanda ka gangaro daga tsatsansa ya zama ya zama uba gare ka hatta wanda kakanka ta fuskacin uwa mahaifiyar uwanka ana iya ce maka sa ana iya ce maka kai dan sai shi yasa aka kira Ibrahim dan Azam amma ba shine uban Ibrahim ba a cikin ana cewa shi shi uban ibrahim sunansa ahnuk ne ahnuk ba nuh ba ahnuk shine uban ibrahim amma azar ita ta azar shi haifi uwar ibrahim to kuma sai ibrahim ya girma a hannunsa saboda haka ana iya ce masa babansa to kuma lut a wani ruwaya ana cewa shi lut nan dan dan uwan ibrahim ne ibn akhi ibrahim to wa wanda wa dan yar uwa dan yar uwa kamar yadda ke cewa shehu to sai na cewa ruwayoyi da yawa duk sun ce dan yar uwan ibrahim ne wato ma'ana shi ibrahim kawun lut ne ko kuma kamar yadda ke ko sauran suna cewa su ƴaƴan mata ne wato azar din da ya haifi uwar ibrahim shi ya haifi uwar lut to shi kawai ya imani da shi wannan da za a zo da ibrahim da mutanen kasar ana cewa a cikin sharhi na karanta wannan suna cewa sunan garin ibrahim kofi kofi a cikin kasan sawad wanda yanzu a yanzu inda iraq take ba iraq a yanzu iraq din a kasan da yanzu aka iraq saboda kana batun kasa yadda take a da ba iraq din a lokacin amma yanzu iraq din yanzu akwai wurare da suka tattono birane daban-daban sun ga wa'yansu birane da aka ce nan ne birnin ibrahim har ma suna cewa ga gidan ibrahim din sun tono ne a ƙasa ana cewa kuma daidai nan ne ma aka wurga shi a wuta daidai nan ne aka yi kaza daidai nan har da wa'in su tukwane da su ka rikitai aka yana cewa duk wanda ibrahim ya amfani su ko da wa alam har ma wani lokaci ya cewa kwanakin bayan nake gani a labaru ana cewa bafaro ma za shi iraq kuma za shi wannan birnin ibrahim din za shi har gidan ibrahim din a mutane na zuwa ziyara to a inda aka yi an haƙo birni da ake ce ma amma a birnin an ce ana ce mashi ur ne kuma mene ur din yake yake nufi ga dukkan alamu ur din yana nufin rana ne to suna kuma da wani birni sunansa nuna shi kuma nuna yana nufin wata ne to da yake biranen su sai suna boton rana da wata da taurari ne sai ya zama babban birnin kasar sunansa suna rana su kuma birni mafi girma shi bayan shi shi kuma wata sai kuma sauran birane suna da sunan taurari daban-daban kamar yadda kisa ya zo cewa shi mutanen suna bauta taurari da da wata har ma annabi ibrahim ya ishara da ya ga tauraro ya ce ko wannan ne ubangijinsa da ya bace ya ce a ba ubangiji ban tunda yana bacewa ya ga wata ya ce yawa to wannan ne da shi ma ya bace ya ce to lalle shi ma sai rana wanda shine babban ubangiji a wajen su ya ce a wannan hada rabi hada akbar to shi ma da ya bace sannan ya ce to ya jama'a ba za a yi abin da ke bayyana ya bace ya zama ubangiji to ya nuna biranen su suna bautan wayannan ne rana da wata da sauransu kamar a makamin da muke ce muku ainihin rana da wata da taurari duk ba su san ana bauta musu ba ba su ce a bauta musu ba haka ma gunkin da aka sassaƙa daga katako ko aka kankara daga dutse shi ma bai san ana bauta musu haka dabbobi da ake bauta ma ko kado ko mesa ko ma menene duk ba san ana bauta masa saboda haka hakikanin bauta yana zuwa ga wanda ya ce a yi wanda ya ce a yi shi ne aka bautawa shi ya sa ma aka ce za a haɗa su a wuta kaga za a ɗauko rana da wata a kai su wuta su ba su za an bauta musu ko kuma a ɗauko dutse da kado da maciji duk ba su san an bauta musu ba amma wanda ya ce a yi bautar to shi za a kama da wanda ya bauta to su ne za a zuba a wuta to sai lot ya yi imani da shi wannan lot din da aka tora shi wajen mutanen da suke aikata mummuna aiki yawa a dan uwan musa ne a ta jini ko dai ta dangin uwa ko kuma ta ma dangin uba kamar ya ce ibn akhimu ibrahim dan dan uwan ibrahim amma ya fi kama da ko dai dan yar uwarsa ko kuma suna ‘ya'yan mata wannan da uwar wannan da uwar wannan ubansu ɗaya ya fi kama da hakan wakala inni muhajirun ila rabbi ya ce shi ibrahim kina alaihi salam ya ce to ni zan yi hijira zuwa ubangiji na bayan kadiya din jefa shi a wuta bayan an jefa shi a wuta Allah ya tsamar da shi kaga ya kamata mutanen nan su ce kai ya kai ya kai ya to lalle ubangijin ibrahim za mu bi ai ya kamata ya zama haka nan ko to amma ina ina an ce na marudu ma da abin ya bashi mamaki ibrahim bai kone ba sai ce ka ibrahim wannan ubangijin naka lalle babba ne sosai kaga inda aka warga ka auta amma ya tsamar da kai ina yake ne ka nuna min shi in bauta mashi da hala na zinare ne to ya ga aikin su suna duwatsu da yan karafa duk ba su biya bukata ba kidan yin da zinare ba aka wannan ubangiji yi za a yi wannan aiki nabarud da kansa ya ce shi a nuna mashi da ibrahim zai nuna mashi wani gunki zai ce haba yanzu ya yadda to sai ce ai shi wannan allah in ba a ganin shi sai ce a to shi bai yadda ba duk da ba su imani ba mutum ɗaya imani da ibrahim ina bin a taso mutanen kofi din nan ko o da su nuna da sauran garuruwan nan na wancan lokacin wanda yanzu ana tattono garuruwansu a ƙasa in abin a taso su ne a taso ibrahim to lalle za a ga cewa shi lut ne kawai nasa sauran duk ba wanda yi imani shi kuma lut annabi ne na ma lokacin ba a lut a wahayi ba amma Allah ta'ala ya yi yana shirya annabawan su to ran gine ran zai ana haihu ana daukan cikin su a matsayin annabawa ne ana haihuwan su a matsayin annabawa ne ko da ba a yi wahayi ba saboda ka ba zai yi ya zama annabi ya bauta ma gunki ba san ba zai taba yiwa ba sauraka lut dama mumini ne ke shi kadai yadda da ibrahim saura duk ba su ba ko ka san wannan ana baka labarin babin dauriya wannan dauriyan annabawa to in aka baka na ibrahim ya yi ka misali gaba ɗayan al'umma ba wanda yadda da kai kaka kaf ba wanda yadda da ibrahim duk kuma suka yi masa taron dangi duk aka taro aka kona shi Allah ya tsamar da shi duk da tsamarwan kuma duk da aka masa imani mutum ɗaya imani da shi to sai ce to zan yi hijira ya zuwa ubangiji na sai ya bar wannan ƙasa ta kofi ko ur a ƙasan sawad sawad ake ce ma wurin saboda ya wuri ne mai yawan arzikin noma shine an ce saboda arzikin noma a iraq mutum ya noma shekara guda sai kuma ya fasa wa noman sai bayan wata shekara ta zo ba zai noma ba zai noma ba saboda abin da ya girba ya ishe shekara biyu saboda ka ba bukatun ya sake wani noma sun yi wannan zamani haka nan so sai su yi noma su tsallake shekara su yi a wata shekara kuma domin in yi noma bara ya yi bana to bai da za a yi da abin da ya bai da abin da zai da abincin da ya girma sawa ka ba bukatar ya yi noma kowace shekara to ka gani sawa ka wani ana ce mai sawad sawad sawad ana kiran kore hakan kore ana ce masa baki saboda yana duhu shi yasa ana ce wurin ardu sawad kasan amma yanzu sunan wurin iraq iraq ta yanzu to sai ibrahim ce to zan yi hijira ya zuwa ubangiji na sai ya bar wannan wuri ardu sawad ya koma kasar sham innahu innahu huwa al-azizul hakim ubangiji na shine buwayi gwani zan koma gare shi wato in kun bar wannan kasa ta ku to sai ibrahim yayi hijira yayi yayi sham sannan in sauran kisan ibrahim a zaman sa na sham ne har misra ma ya je ya je sham da ya je misra kuma ya zauna a palestine filistin ta kawai a wancan lokacin ana ce mata filistin amma da cikin kasan sham din ne na wannan lokacin sannan kuma a nan ne ya rayu har ma ya je ya gina ya tada ginin ka'aba wanda kamar na karanta baya cewa ana cewa wata iska ta rika mashi jagora har ya je inda ka'aba yake ta da ginin shi da ɗansa isma'il sannan kuma ya koma nan ƙasar falastin a nan ya rasu kabarin na nan a yanzu haka cikin ƙasar falastin a birnin da laraba suke ce ma birnin khalila ko khalil khalil birnin khalil khalil ibrahim kenan to ana kiran birnin khalil su kuma yahuda suna ce ma garin wai hebron nan ne kabarin ibrahim yake ووهبنا له إسحاق ويعقوب مكا باش إسحاق دا يعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب مكا مكا ساكما النبتي دلتا في أزرانسا وآتيناه أجره في الدنيا مكا باش لا دنسا الدنيا wato ibrahim kenan nan an ambaci ishaq da yaqub ba ambaci isma'il ba saboda fadan da aka yi na hijiransa mai yiwa ya nuna hakanan cewa wata an sai aka ambaci ishaq da yaqub yanda suka zauna a mahijirtansa ba ambaci isma'il shi da ya zauna a makka ba ya tsawon da shi a makka amma kuma an ce waje annafi zuraitin nubuwata wal kitab muka sa littafi annabci da littafi a zura tun bayan ibrahim to duk annabawan da suka zo bayansa to zura karka ce man lut dan uwansa ne ta wajen uwa muna cewa bayan su kenan bayan ibrahim to duk wani annabi da ya zo a zuran ibrahim ya har ya zuwa cikamakin annabawa gaba daya manzo rahama sallallahu alaihi wa ali ɗansa ne ta hanyar ɗansa babban ɗansa isma'il magajinsa wasiyinsa wanda su yahuda suka nemi su batar da wannan suna ɗin to kuma haka littafi littattafan da aka saukar daga sama wanda aka saukar ma annabawa da attaura da zabura da linjila da alkur'ani duk ta hanyar annabawan zura'an ibrahim wata na ajiyar kofi duniya muka ba shi ladansa a duniya me ladansa na duniya me ladan ibrahim na duniya shine muka rayar da shi kyakkyawan rayuwa muka azurta shi da kyakkyawan ambato bayan rasuwansa ya zama bayan ibrahim ana ta girmama ibrahim an sa masa kyakkyawan ambato a na baya yanzu haka da yahudu da nasara da musulmi duk suna kallon ibrahim a matsayin babansu shine uban annabawa shine uban addinin sama yanzu ana cewa wai addinan sama amma ni dai yana ganin addinin sama kwara ɗaya ne inna dina inda lahil islam sai dai ai mujamala a ce masu ma yahudawa asalin addinin su addinin sama ne na nasara shi ma asalin addinin su addinin sama ne ko da yake ma musulmin su ma sun zama ahlul kitabi suna da alkur'ani amma sun zuba hululu a ciki kuma su ba su aiki da shi su ko sun iya jirkita liyansu da tattabar a taura da lingira an jirkita alkur'ani sai dai jirkita fassara jirkita na siya gagare su amma sun jirkita fassara ta yadda ake karanta shi ya bada ma'anan da su suke so ba wanda Allah ya nufa ba to kaga ladan Ibrahim a duniya kenan wa innahu fil akhirati lamina salihin a lahira kuma yana cikin mutanen kirki na gargaro wanda wanda ya make kyawun sakamako to kaga wannan ya zo ne wannan labarin Nuhu da Ibrahim nan duk sun zo ne a ciyakin karatu mai sura take koya mana in an ce an yi imani sai an gwada in ko har aka yi gwaji to sai an daure kowa lura ba saboda haka ashe kaga kenan dole ne ran da in ka ce ka imani ka saurari jarabawa in kuma in har zaka ci jarabawa sai ka daure annabi kake ko wanda ka bi annabi bin annabawa ma kaga sun sha wahala sun kuma daure sannan kuma kazalik wanda duk ya kama aikin aikin su na isar da sako shi ma irin wannan zai sami irin abin da ya same su zai same shi sai dauriya haka kuma wanda ya fita barkin su shi ma abin da ya same shi kenan sai dauriya sunnan kenan karka ɗauka idan mutane suna wani nau'in bata in aka zo aka ce musu wannan abin da kuke ba daidai ba ne za su ce ai ko ba gaskiyan ka wallahi in ma mun ga duk abubuwa sun ya mutse mana mun yi demokradiyya mun yi da ya kukurɗa mu ya mu ya kyakuɗe mun mun rasa mafita to alhamdulillah ka zo mana da mafita shari'an Allah alhamdulillah ka taɓa jin an yaka nan sun ce kawai a kashe shi a kashe shi ai shine an tuwon su shi ne ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين da Lut yayin da yake mutanensa yanzu kuna zai kema alfashen da waɗansu daga cikin mutane ba su rigaye ku a kai ba ba su rigaye ku ga wannan alfashe din ba wato wannan yana nufin wannan alfashen da mutanen lut suka yi wani bai taɓa yi ba ba san shi ba sam su suka su ne suka fara kirkiro wannan mummuna aiki da da ba a yi dun da da wasu sun yi da ta ce kuna irin na suwani sai aka ce masa baka kun biya min ahadin min al'alami cikin mutane ba wanda ya riga ku a wannan mummuna alfasha su suka sunnanta sunnan wannan alfasha wanda yan baya suka kwaba إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر yanzu ku kuna zai kema maza kuna yanke hanya yankan hanya shine fashi da makami shine yankan hanya kuma kuna zai kema munkari a matattaranku na wannan kalmar na da a larabcin zamani shi ake ba san shi ba san su suka su ne suka fara kirkiro wannan mummuna aiki da ba a yi dun da da wasu sun yi da a ce kuna irin na suwa ne sai aka ce masa baka kun biha min ahadin min alalim cikin mutane ba wanda ya riga ku a wannan mummuna alfashi su suka sunnanta sunnan wannan alfasha wanda yan baya suka kwaba innakum lata'tuna ar-rijala wa taqta'una as-sabila وتأتون في ناديكم المنكر yanzu ku kuna zai kema maza kuna yanke hanya yankan hanya shine fashi da makami shine yankan hanya kuma kuna zai kema munkari a matattaranku na wannan kalmar na da a larabcin zamani shi ake ce ma club ma'anar ma club kenan tattaruwa in ka ji an ce club taruwan mutane kenan to galiba kulob ba taruwan arziki ake ce mishi kulob ba duk lokacin an ce ai kulob din su ɗaya to lalle ana taruwa ana sharholiya tare ke saboda ka matattaran sharholiya da fasadi shine ake ce mishi nad yanzu a larabcin zamani na da suke ce ma club ba ka ga anan akwai anan zare ma akwai wani nadi lubnan kuma ɗin yan labanan to haka ga irin wannan nadi nadi nadi to kamar tattaron su inda ake in yamma ta yi akan je a yi ta shaye shaye a yi ta raye raye a yi kaɗe kaɗe zuwa can dare kun mutum ya koma shirari bacci da safe ya tafi wajen aiki kusan a kasashen da ake cewa sun ci gaba kusan ɗabi'an kenan al'adan kenan yamma tana yi duk za a je kulab kulab akwai kulab din la'asar akwai kulab din dare amma ana ce musu night club club din dare club din la'asar gada ba akan yi duka wasan gol da waɗansu ɗan tsalle-tsalle to shi kuma club din yamma ke na dare kuma a shaye-shaye da rere to shi ne matattara yanzu kalta ne a kasashen da suka ci gaba idan dare in kana kamar birnin london ko wani birane cikin biranen su din nan in ka sha ɗayan dare don da ka gani ka kauce ya bugu yana tambaye ne za shi gida ya dawo ya dawo daga mashaya to idan kuma weekend ya zo ranar ranar juma'a da yake asabar ba aiki a wani sura da kuma ranar asabar da daddare da yake lahadi ba aiki to a airan nan kuma shi kuma akan kwana ana sharholiya har gari ya waye saboda sai su ta baccin su da rana su sharari bacci da daddare a shara kulab din asabar ya fi an fi shan shagali har gari ya waye ana ta abubuwa to abubuwan da akan taru a kulab-kulab da ake yanzu shine shaye-shaye raye-raye da cikin shaye-shayen ma har da haɗe-haɗe da allurori wani irin wannan so da ke suka yi documentary suna ira gidajen sa heroin ana soka shi ne a jiki za ga sun shiga wani ɗaki sai su dinga soka suna yar da kwasfan allura ɗin sai su soka sai mutum ya zo ya shiga ya tarawa ya tarawa shi in ya ji bai ji bai daidai ba ya je ya soka allura ya sake dawo to har ma irin wannan aka ce wai wani ya shiga ɗakin soka alluran ya soka ya wurgar da sirinjin sai wani ya ɗauka zai soka shi ma shi bayi da bayi da sabon sirinjin nasa sai ya ce masa I'm HIV positive ya ce I don't care ya ce ina da kanjamau ba ya ce ai ni ban damu ba ya ɗauka ya zurma kama kansa alaba shi ya kama kanjamau abin ne da to to ina ruwan ɗan kwaya da tsiya kawai haka ne ko ana buɗe wayoyi ana haɗiɗiyan ƙwayoyi ana zuzurmaka allurori ana shaye-shayen giyoyi aiki ke a shaye-shayen giyoyi a bubbuka wayoyi a haɗiɗiyi ƙwayoyi a sassauka allurori to munkari dama kula ba abin da ya gada kenan haka ake to ashe kalca ɗin mutanen lut ne wata a cikin wani ruwaya yake cewa munkar din da suke zai kema wasu da yawa sun ce wannan munkarin ne da suke aikata wannan alfasha din na zai kema maza shine in an je matattara sai ai to akwai akwai wurare na yan luwadi wani ke ga mu muna tsara kurkuku a kirikiri yace wani yake ya je ya zauna ya ta ya je America wani course to shi kuma da yake yana yan shaye-shaye sai ya je wani wata mashaya kawai ya ga an rubuta wajen sha ne sai ya shiga ya zauna ya ce a kawo mashi giya to sai ya ga suna ta kallon shi sai wani ya ce mai ita mai shayarwa ta kai mashi giya sai ta zo ta ce ga wancan ya ce a baka wannan ashe shi bai sani ba ashe mashayan yan luwaɗi ne shi kuma ba dan luwaɗi ba ne shi bai sani ba a amerika ne shi bai san mashayan yan luwaɗi ba ne shi ya je shan giyan zane kawai shi kuma ashe kuma yan luwaɗi ke shan giya wurin to shi kenan da suka suka bibiyo shi to ina ka sauka ne da ina shi kuma ya je kwas ne na aikin to karin faɗa aikin da a gane kowa wani mutum ne to shi kenan sai ya ce ainihin suka je masauki din su mutanen masauki suka su sun gane wayannan suka ce kai wayannan abokanan ka yake abokan mai haya ka da su yace a abun mun haɗu yace suka ce amma bai sa kai ka ɗauko wayannan mutanen zuwa nan su sun gane su ko bai gane ba to shi kenan sai suka za a ce a san su mashaya ne a ce an yan luwaɗi ne shi kuma shayan su yaje daga baya fahimci a ce yan luwaɗi ne shi kuma bai daidai da wannan hanya din ba to kaga su a irin wannan nadi din da yawa suna cewa in sun je matattaran su abinda suke kenan haka masu fassara suke amma a wani suke ruwaya ya nuna cewa suna rawan tsaraici wato mutum za a yi mashi kiɗa da busa ya rawa ya rawa ya rawa ya cire hula ya wurgar a ce ya ciro shat ya wurga ya ciro wando ya wurga ya yana ta rawa har ya zama ya zama zigirgir to yanzu haka ana wannan a kasashen da aka ɗauka sun ci gaba ana rawan tsare ce ana yi ana wurgi har ma ana wurga ma 'yan kallo su cafka to har mutum ya har bante ya ce ya wurga ya zigirgir in mace ce ma har ziga nuna ta wurga da gaske ma ta cire abin nan bantan ta wurga kuma a ta ihu ana ganin an ci gaba to ashe ci gaban mutanen lotin irin wannan rawan ne abu sufiya ne da maroki ya dunga kurzanta shi tun daga rawani har bance sai da ya bashi to ashe sunan mutanen da ne tun tuni ana yi kun ga yanzu an dauka an ci gaba ne amma kuma da can kaga abin da wayannan mabarnatan wanda wani bai faru wannan barnan ba sai su to sunan su ake bi Allah ta'ala ya kure malejin magana inda yake mana wal mu'tafikata a hawa a hawa wanda su suka bi bin sha'awa ba wanda ya kai su akan bin sha'awa tun da ya kura malejin sha'awa din saboda haka ko yanzu kasashen da suke da awon sun ci gaba wajen fasadi irin su kasar america wanda ainihin wannan fasadin sanannen abu ne har ma gashi yana zuwa har cocina ma yana zuwa har ana samun limamai ma masu yi to ba su kai motabika ba mutanen lot su ne aka kira motabika sunan karya ɗin tasu su suka fi kowa bin sha'awa to sannan kuma akwai fashi da makami har wala yau su yi ruwaɗi su yi fashi da makami su kuma su aikata munkari kuma za ka yanzu har yanzu mafisido na fil'ar abinda suke kenan fashi ko da makami ko da biro da yanzu yan fashi a najeriya da yawa akwai yan fashi da bindiga akwai yan fashi da biro su ma yan fashi ne fashin biro ma ya fi mummuni fiye da fashin bindiga saboda mutum ɗayan ya fashi da bironsa sai ya sanadiyan halakar mutane birjik to ka gani kaga ci gaba kenan a wani yanzu dan adam ya dauka wannan ci gaba ne to ci gaban mutanen lot kenan wanda aka halaka su to da lot ya musu wa'azi cewa wannan mummunan abu da kuke yi ya za a ce kuna wannan mummunan aiki da ko dabbobi ko kwari ko tsuntsaye da kwari ba su yi ko kwado ko kadangare ba ya ruwaɗi amma ko kuna yi kuna da hankalin sannan kuma ga fashi fasadi sannan kuma ga haɗu a matattara a yi ta fasadi iri-iri a kulob-kulob yanzu kulob-kulob ana yi iri-iri akwai wanda suke zuwa su sha hadda cikin abin da ke wai hadda jini su sha jini wannan na karanta wai ranar lasan duburan bunsuru wai shi shugaban 'yan kulob din zai bayyana kaman bunsuru zai wani gemu ya tsaya kamar bunsuru ya tsaya da kafafu hudu wato a mai da hannunsa kamar kafa amma zirgirgir kowane sai ya zo ya bayyana ya gaya mashi abin da yake so a shekar to sai ya zaga ya sa harshensa a cikin duburansa ya tsotsa kila ma ya dan rage dan karere ko duk in kana son a biya maka bukatan shekara kuma manya abin da suke kenan za zai shi wannan babban su zai tsaya to in kai faɗi abin da kake so wannan zo ce ni ina son kwangilan gyaran hanya tsakanin wuri kaza da sai je tsotsa tsutsutsu sai ya kaɗa kai tun sannan sai kuma wani ya zo shi kuma ya ce shi kuma yana son a bashi ya naɗa cayamomin lokal gaman guda biyar da na kaza gari kafin shi ji mai tsotsa tsutsutsu wannan ya zo ce shi kuma yana son ainihin a bashi ministan kaza ne sai je tsotsa tsutsutsu duk sai a yi rantsuwa a yi waɗansu abubuwa to sai a biya ma kowa bukatunsa club wata tuna fina da kumul munka tir tir to da da da Lut alaihi salam ya musu wannan wa'azi mai shiga jiki ya nuna musu munin abin da suke mai suka ce فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين تر باو أبن دي زمان سوى متاننسا sai suka ce to ka zo mana da azaban Allah in ka in da gaske ne ba ka ce in ba mu imani ba azaba za ta zo to a kawo azaba shikenan wato ba za mu bar abin da muke ba ba dai in ba mu bari ba azaba ne to a kawo azaba kuma kamar da ce muku dazun wasu suna masu allazi ne isu min rahmatillah suka faɗi wayannan magana har yanzu an sukan ce a kawo azaba ba dai wuta bane to can za su ta hala in ka ba su tsoro da sai su dariya su ce da masu yan wutan kana ba su tsoro da wuta na magani ne da masu yan wutan suka ce to a zo mana da azaba ne قال رب انصرني على القوم المفسدين نوح نوح عليه السلام يجي wannan magana ce kaki wannan ya ce Allah Allah ka taimake ni akan wayannan mutane mabarata ko wato in an gargade ka maimakon kai shiru ka sa hankali sai ka ce to a zo da azaba ba dai ya kanta kenan ba in ce kun ba mu imani da kai ba azaba za a yi mana to a zo da azaba a wani sharhi ne nake karantawa yake cewa ban san ko anan ne ba yana jin anan ne yana nuna cewa lalle fa masu irin wannan aiki nan ga anan mutum duba nan tafsirul mubin a shafi 555 kasa ya sa ishara ya ce Allah ta'ala ya aiki lut ya zuwa wata al'umma wanda tarihi na da bai san shigen irin wannan kasar ba suna zai kema maza da sha'awa maimakon mata kuma suna yankan hanya ga masu wucewa da cutarwa da duka da kwace da kamu amma kulab-kulab ɗinsu da majalisosinsu na sukan zazzauna to ba a san shi sai da alfasha da munkari da zunubai laifuffuka to sai lut salam ya musu gargadi ya kuma gargade su da azaban Allah kuma shi abin da yake iyan abin da yake yawa kenan abin da ya mallaka na kudura kenan ya ce mu ya masu wa'azi ba iko yake da shi ballantana ya ladabtar da su illa iyaka dai nasa wa'azi to sai suka izgili da shi suka ce to ka zo mana da azaban don mu imani da kai kawo azaban mu gani to sai kuma ya zuwa ga Allah yana neman taimakon Allah akan wayannan mutanen mutane mabarata to sai Allah subhanahu wata'ala ya amsa kankan da kai shi wanda shine za mu karanta yadda aka yi halakansu na gaba sai ga mala'iku sun shigo masa da fuskoki masu haske masu ban sha'awa sai ji tsoron ganin su saboda ya san mutanensa a shirare to sai suka nuna masa cewa to ai wani dan uwa wanda su babansa ya koma ingila tun yana yaro karami ya ce sun tafi ingila tun 1957 lokacin yana yaro to ya ce a lokacin gungun gidaje ana masu makewayoyi ɗaya ne suna suna na bayan gida a bokitin kasan bature da ya zo na bokitin yake bayan gida shi ya zo da wani wayansu masu aikin kwasan bokitai wanda yanzu a majalisar ɗankin duniya wannan world health organization ta ce ainihin a daina amfani da shi an haramta amfani da bokita a matsayin wurin bayan gida wanda a najeriya har yanzu akwai inda ake amfani da su a gidajen kurkuku da ma gidajen ma'aikatan kurkuku din har yanzu to shi bokitin nan a lokacin shi suke amfani da shi a ingila kuma ba ba kowane gida yake da bokitin kansa ba local government ne take gina mai gungun gidaje kowace unguwa sai ta sai ta yi su a jere yana cewa a lokacin ce to ya kuke lokacin sanyi domin sanyin da ake a wurin mutum in ya je tola yana iya zama kankara da yawa tsofaffi suna mutuwa a toilet in sun je suka tsuguna kafin su tashi sun bushe sun zama kankara saboda haka har hatta makewayi sai an sa mashi abin da ke dumama wuri yace haka mutum yakan je cikin matsanancin sanyi nan da nan yayi ya dawo ba a bata lokaci to wannan ka gani kenan daga baya sai cikin nizamin tola wanda ma muka karanta a cikin hygiene a makaranta ya kawo tsari iri-iri ya kawo tsarin bokiti da tsorin tsarin matsayi fit da ka'idan haka fit din dole ya cimma ruwa ya kai mikidarin kaba da sauransu da kuma tsarin wanda yake amfani da ruwa wanda akan matsa ruwa ya tafi da shi shine ya fi kyau to amma central water system sai zai fara fitowa wanda shi gaba ɗaya shi bututun zai shiga kowane gida ne ya tsotso duk bayan gidan ya fita da shi can bayan gari to su wa'annan pompidou suna da wannan shehu shekara shekara dubu uku aka yi su kuma gine-ginen su sun wanzu su kakasusun su sun wanzu kasuwannin su da komai duk suna kawai Allah ta'ala ya tada wani irin tsauni ne ya narka shi ya zama tamkar irin barkano dinnan ya taso gaba ɗaya lullu daga ya rufe yanzu ne aka hako shi sai aka gano daga binciken mutane suka gano su ma suna irin wannan abin da mutanen lutu ke yi amma ba ba mu labarin sa alkurani ba saboda a cikin alkurani nan kamar yadda za mu gani an gaya musu abin da suke suke gani ne suka sani ba a gaya musu wanda ba su sani ba saboda haka irin wannan tayo ya ji al'ummu da yawa kuma ba da sannu za shi al'ummun nan da yanzu suke tankawo da wannan mummuna aiki har ma suna da wata rana da suke ce mashi wai gay pride ranar alfaharin yan luwaɗi da matugu wanda suka fito tsirara tsirara su tarawa a kan titi ko ba daɗe ko ba jima azaba za ta je ma duk masu wannan aiki saboda haka idan akwai masu miyago da suke irin wannan aiki a tsakanin ku ko ka karbe su ko ka yi shuru to ku saurari saukan azaba ko ba daɗe ko ba jima yanzu mutane suna ma suna ma fasadi shiru har ma a san mutum ya yi sai kawai ba wani abu ne har ma mutane sun fara alfahari da shi الذكر ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى to wannan ya kamata mu karanta akalla halaka mutanen Lut nan kafin mu je gaba ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية yayin da a manzanninmu suka je ma ibrahim da albishir suka ce mu kuma su halaka mutanen wannan alkarya ne alkarya mutanen rufikin inna ahla kanu zalimin mutanen ta sun zama azzalimai qala inna fi hadha tashi si ibrahim alayhi salam sai ce akwai lut fa a cikin su qalu nahnu alamu biman fiha suka ce mun san wanda suke mun san wanda suke cikin wannan alkarya lanunajjiyannahu wa ahlahu illa imra'atahu kana min al-kabirin za mu tsamar da shi da iyalinsa sai matarsa ita tana cikin wanda za a bar su ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخب ولا تحزن يا عند من ظنهم سكر جيم لوطو to ya munana da zuwan su wato zuwan su ya munana mashi ya yi bakin cikin ganin su wato gashi yayi baki kuma ya san mutanen nan a sharare baki maza za su zo ne su ce to sun ga baki kuma ga su kuma sun zo da kyakkyawan kama samari masu kyawun kama to su kuma irin abin da wa'annan fasikai suke sha'awa ke su ya ɗauka mutane ne bakin wa za ka bihim zar'a ainihin yanayi ya mashi kunci zar'a shine kamar tsaka wato ainihin iyawa ya zama wato ba zai iya komai ba ba zai bashi da kaza ba yanzu yanzu ɗan mutanen ai abin zai mun kunci ina ne iya da wayannan in mutanen suka zo gani da baki za su kwace bakin nan ina ji ina gani sai fasali da su to shi zan kuma shi yanzu ba ya yan abin da zai iya ya kuntata mace ba abin da zai iya kare wayannan baki to da bakin suka ga halin da ya shiga na kunci kalu la ta haba ta suka ce mace kar ka ji tsoro kar ka bakin ciki mu ba ba mutane ne ba mu mala'iku ne inna muna juka wa halaka illa ra'ataka kanar min ragabire za mu tsamar da kai da iyalinka in banda matarka ita za ta kasance cikin wanda za a wanta inna munzuluna ala ahli ala ahli hadhihi alqaryati rizqan min as-sama'i bima kanu yafsukun mu masu ai masu saukar da azaba ne shine rijista daga sama akan wayannan mutanen saboda fasikancin da suke yi walaqad tarakna minha ayatan bayyanatan liqaumi yaqilun to mun bar aya daga ita wannan alƙarya mabayyaniya ana iya zuwa a gani ga duk mutanen da suke da hankali har yanzu yanzu mahallin tunanin wurin tsandauri ne bai da kyan gani matafiya su wa'annan mutanen maka suna zuwa sham fatoci suna wuce wurin bai da za a yi kasa kaya da zango ago sai kai maza maza ka wuce saboda ba rayuwa ago ba ruwa ba kasan ma tsandauri kuma ba dabban da suke rayuwa a wurin ko kadangare bai rayuwa ago ko damo da suke ganin baya shan ruwa ba shi a wurin kuma ko ciyawa ba ya tsiro ago inda aka halaka mutane da ku akwai gine-gine hamshakai kila ma akwai masu sky creepers dogayen gine-gine amma haka na aka ragargada su shikenan an gaba to ga duk masu hankali wannan ya ishe su isha to ban san masu hankalin har da na yanzu ba don wa'insu yanzu abin takaici suna jin wannan sun yanzu nisisi da idanu idan mutane sun dauka mutanen lokacin ne aka halaka to ko da wannan halakan duniya ne ai ya wadata وإن لم يكن إلا الموت لكفى وكيف وما بعد الموت أدها وأمر sannan kuma abin da zai biyo baya kuma gobe kiyama azaban wannan alfasha shi kuma ya fi tsanani akan azaban duniya to insha Allah nan zan akwai ina ga muku yan su waƙoƙi na ramadan da na gama lokaci ya dan ƙure mini ko na dan ɗauko wani abu zai zama lokacin ya sace ƙuriya a farko farkon ramadan akwai wafatin sayyida nafisa al-husainiya wannan wata baiwar allah ce al-husainiya wannan wata baiwar allah ce sayyida nafisa ita yar hassan ne hassan ɗan zaid zaid ɗan hassan hassan ɗan ali bin abi talib zan akwai hassan ɗan ali yana da sunansa zaid ya yi tsawon rai sosai ya kuma haifi 'ya'ya da yawa da yawan jikokin hassan ta hanyar shi wannan zaid ɗin saboda ya tsawon rai sosai akwai shi da wani ɗa sunansa hassan shi bai tsawon rai sosai ba shine ya aure fatima yar imam hussein kuma auren da aka ce an daura a karbala ne kuma aka kama shi a cikin wanda aka kama ya dawo ya zauna a madina kuma bai tsawon rai ba ya yi mutu yana dan shekara 34 ne amma shi ma yana da zira amma zai ya yi tsawon rai sosai shi ya kai dan shekara 84 a duniya to ita wannan jikanyar zaid ce ita yar hassan dan zaid ana ce mata nafisa wata baiwar allah ce mutumin kirki ta zauna a misra mijinta shine ana ce masa ishaq al-mu'taman dan imam ja'far sadiq ne kuma uwarta tana tana da cikin 'ya'yan abbas kamar bani hashim abul fadl abbas wata mata ce mai tsananin zuhudu wanda ta haƙa kabari tana ta zauna a cikin kabarin tana sallah tana kammala alkur'ani a ciki to ta yi rashin lafiya a rajab ta rubuta ma mijinta wasiƙa a lokacin yana madina tana gaya masa cewa ga halin da take ciki a farkon ramadana ciwon ta yi tsanani a safiyan rana da ta biyo baya sai aka zo da mata da likita tana azumi likitan ya ce ta kare azumin ta ci abinci ta sha magani sai ta ce wa ajaba da autullah salafi na sanatan allah ufarika duniya illa sa'ima wal'ana uftir ta ce ya subhana abin mamaki so shekara talatin ina roƙon Allah kar ya ɗauke raina ta ina azumi yanzu kuma in ci abinci sai bata ci ba ta shiga karanta suratul an'am har sai da sai da ta kai ayan lahum daru salami inda rabbihim to anan sai ta cika labari ya je wajen mijinta kamar yadda muka ce muku mijinta dan imamu ja'far sadiq ne cewa ta yi wa fati to ya so ya dauko gawanta daga daga misra ya kai madinatul munawwara ya rufe ta a baki kusa da kakanninta alkaka amma misrawa sai suka nemi to suna roƙon alfarma a batta a misra to sai mijinta ya ga a mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bacci yana ce masa la tu khalif ahla misr fi hadha al-amr kar ka saba mutanen misr a wannan al'amari wa min ajli nafisa yanzilullahu rahmatahu wa barakatuh da musu mutanen misr sun sa ta wannan yace saboda saboda albarkacin nafisa Allah zai saukar da rahamarsa da albarkatunsa a garin su sai aka rufe ta a nan inda take wadda tana fi markadiha alhali inda ta dama ta haka kabarin ta tana shiga ta karanta alkur'ani a ciki a cikin kabarin mata mutu to an san wannan wuri da samun ijaba mutane sukan je su addu'a nan da nan su sami biyan bukata ana ce mata nafisa alhusainiya kabarin ta na misar to har wala yau in wani abu zai iya shiga nake ce muku hudu ga wata wanda ya riga ya wuce shine halakan wannan halakan wannan mutuwan baiwar Allah ta gari a farkon Ramadan to a hudu ga watan Ramadan kuma halakan ziyada dan babansa ziyada dan babansa a shekara ta 53 bayan hijira a Kufa ana ce masa ziyada dan babansa haka na ziyada bin abi ko ziyada bin ummihi ana ce masa ziyada dan uwarsa dan wajen uwarsa ko ziyad bin ubay da haka ake ce mishi a dacin sunansa ziyad bin ubay ne kuma ana ce masa ziyad bin samiya samiya din ita uwarsa ce to shikenan dai an kira shi da sunan niki daban-daban domin ba ko ba san baban shi bane shine wannan mutumin kamar da sani shi wannan ziyad bin ubay a lokacin da muke karatu najil wala ga mun faɗi cewa bayan kashe muhammad bin abi bakar Uh, ibn abbas abdullah bin abbas shine gwamnan amirul mu'minina a uh, basra sai ya tafi kufa ya amirul mu'minina jajen rasuwan muhammad bin abubakar to sai ya halittar da shi wannan ziyad bin abi hidin bin ana ce mashi ziyad bin ubaid a lokacin sunansa ke ziyad bin ubaid to sai kuma ma'auya ya ji labarin ibn abbas ba shi a basara sai ya tura runduna da nufin su kwace basara din to shi kuma ziyad ya shiga unguwan wasu wasu kabila ya nemi taimako daga gare su ya ce su kare shi da kuma dukiyan baitul mali suka ko tsakiyam har suka yaki wannan labarin mai tsawo mun karanta an ajiyar balad har suka yaki wanda ma'awa ya turo har suka yi masa to sannan ibn abbas ya koma ya kuma ga shi ziyad dan babansa dan dan ubayd ake ce masa lokacin ya sallama masa komai to saboda haka shi muawiya ya ta kokarin yadda zai ja ziyad a bangaren sai aika masa da takarda ya ce zuwa dan uwana ziyad ka sani cewa lalle ainihin da ni da kai uban mu da to aka ce shi muawiya ya samu wani mutum ana ce mashi abu maryam wanda yake sai da giya a baya ya tsaya a majalisi ya zo ya ce ya yi masa hadishi ya ce abu sufiyan ya taba zuwa fa'if a wani dare ya nemi a kawo masa karuwa kuma a lokacin ba a wannan daren ba wata karuwa wadda ta sa tuta in ban da ita wannan samiya din ya ce sosai na saurara da dare ya yi kaba suka da ɗauke sai na je na ɗauko masa samiya sai ya kwana da ita to ta nan ta sami cikin ziyar to sai ma'awa ya aika ma ziyad da da hada yar uwansa ma ce in ta je ta kwara abin nan gashin kanta a gaban ziyad domin ubansu da muharramin ta to shi kuma sai ziyad ya yarda wannan labarin da sanu zamu karanta akwai shi a cikin rubuce-rubucen da zamu karanta a Najil Balaga Amir Mumini ya rubuta masa takarda ya gargare shi game da makircin Muawiya yace wannan farta ta bayyana daga Abu Sufyan a zamanin Umar akan wannan amma ba a gado da shi ba a riskar da zumunci da shi sai yace wallahi wannan ya tabbatar mini ashe shi shi dan Abu Sufyan su shi abu sufyan ya ce shi ne ya saka kaza a kazan ita samiya din nan ta haifi ziyad to sai dai yanzu kuma yanzu dai ziyad da ya zama sai ana ce mashi ziyad bin abi sufyan ya kamar muawiya bin abi sufyan sai ya zama dan uwansa to sai sai bara'a ga amirul mu'mini ya shiga kashe shi'a mummunan kisa kuwa da kwace dukiyoyinsu da yanke hannuwansu da huda cikunansu da shaƙe su da rufe su da rai da kuma ɗaura musu maruruwa da kashe jarirai da ƙona gidaje ya kuma ya bizna abdurrahman bin hassan da ransa saboda yana son ali bin abi talib to kuma a basara da kufa ya kashe magoya bayan ali dubu goma sha uku kuma in ana tsammanin kana, kana goyon bayan adima don ya zama shi ne bayan mugira bin shi'uba ya mutu to sai aka naɗa shi gwamnan kufa to shi ya taɓarna to har ma wata rana ya ce to duk a tara ma mutane gaba ɗaya ma gaba ɗayansu a tattaro su zai za su yi layi layi za a bi su layi layi ko ka tsine ma ali ko a yanka ka to duk jama'a ko suka taru sojoji ko sun rutsa da su ana jiran ka tsine wa ali ka ce baka ba ali ka tsine mashi kai masa bara'a ko kuma a fille maka wuya to kuma kun san mun karanta cewa imam ali ya ce bara'a karfe mana zagi ka zage ne amma bara'a karfe man bara'a bai ne wulitu ala ala fitra to sai ya zama lokacin da tara jama'a za su yi wannan sai ana jiran sarki ya fito sai aka je aka sami sarkin an aika mashi da walaki ne sai aka je aka sami shi a bingire yana yana kakkarwa sai mu sai sarkin dogara ya zo ce jama'a kowa ya san inda ya nufa sarkin ku yana cikin wani mawayacin hali to haka ya mutu ziyarar dan wajen ubansa kenan alatsi ne masa da ire-irensa وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين Allah ka gane da mu abin da muke karantawa ka shirya da mu da shi da ke ci ka ba mu iko aikatawa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaballah ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لنا وارحمنا وثبت أقدامنا وثبت أبدتنا وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا إنك أنت التواب